أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر لنا تقدم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Sibir mu ta yau za ta yi magana ne da yake Allah subhanahu wa ta'ala akan ƴan kasuwa na gari a mahanga ta addinin musulunci. Sibir tana farawa da kamar haka. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halatta yin da siyarwa kuma ya haramta riba. Wanda yake faɗa a cikin littafinsa yake cewa وأحل الله البيع وحرم الربا Allah madaukakin sarki ya halatta musu fiye da siyarwa ya haramta musu tsira da ayyukan Allah tsara tabbata da fiyayyen abin halitta shugaban mu masoyin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allah ka yi wa al'umma ta albarka cikin sammakon da suke yi. Ina addinin musulunci ba a sai in kana sana'a ka zauna a gida sai karfe tara da sha. Na, ka ji ma addu'an da annabi yake yi, masu sammako ya ma addu'a, kai da kake kwantawa sai karfe tara, karfe goma ka je wurin aiki, ta tira da sai wannan addu'a. Saboda haka a gyara ne, mawu. sai ban ta ci gaba da cewa bayan haka ya ku uwana musulmi ina ma kaina wasanci da ku da kuke sauraron mu a daidai wannan gaban da dukkanin mu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a koye ko ko a sarari wanda yake faɗa a cikin littafin sa yake cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah a cikin abin da yake yi Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma ya azurta shi da inda bai taɓa tunani ba ya ku yan wani a cikin musulunci mu sani lalle Allah madaukakin sarki ya siffanta mana ɗan kasuwa na gari a cikin alkur'ani mai girma kenan da ni da kai har ma da ita ce sauraron mu sai mu saurara mu muna daga cikin su ko ba mu in muna ciki mu gyara mu ƙara yi cewa in ba ma ciki to sai fa mu ƙara gyarawa ko mu je mu gyaro abubuwan kurakuran da nake yi domin Allah subhanahu wataala ya yafe mana kuma mu gyara Allah yake faɗa cikin alƙur'ani mai girma yake cewa fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijal la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ma'anar wannan ayar Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin wata kafula wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da a rika kaga ambatan sunansa ina masallaci ke a wuraren da ake yin ibada Allah yana san a rika yin zikirinsa karka ce bid'a ne a'a Allah ne ya ce a masallaci a rika ambatansa a rika yin zikiri يسبح له فيها بالغدو والآثار wanda za a riƙe masa wannan tasbihi safe da kuma mari su wane ne za su yi wannan Allah subhanahu wata'ala ya ce rijal su ne mazaji wanda wa'annan mazajen la tulhihim tijaratu wa la bay'un an zikrillah ye da siyarwa baya hana su ambatan Allah kaka ce ai nan zikirin la ana magana sallah ne a zikirin ake magana a nan na farko wala bayyun an zikirin la sai Allah ya ƙara fito da shi biyu yake wa iqamis sala biye da siyarwa baya hana su yin sallah a cikin janna ya kai dan uwana da kake cewa ba za ka je sallah ba a cikin janna saboda in ka je sallah a cikin janna wai kasuwancin ka zai rufe ka zai kubce maka kuskure ne wannan ka san da yawa daga cikin mutane wai sai suke zuwa sallah saboda ɗan uwansu wanda ke kusa da su ya je sallah sai su ɗan tsaya in an zo neman ɗan kusa da su ya je sallah su sai a shiga rufai shi wannan saɓon Allah ne ɗan uwana ka yi imani ka yadda cewa duk inda kake Allah subhanahu wataala sai ya koro maka rabanka ba ka ganin masu sai da kayan miya yanzu suke a kasuwa ga su nan kowa ya jera na kuma kowa Allah ne zai kawo masa rabanka kai ma ka yadda cewa Allah ne zai kawo maka rabanka in lokacin ibada ya yi ka haƙura ka je kai ibadan nan dama domin ibadan aka halice ka Allah ya faɗa a cikin sura da ta hada ke in kana yawo cewa wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun ba a halarci mutane da aljanai ba don su yi komai sai na bauta wa Allah shine abin da ake bukata shikenan da cikin sallah shikenan kuma Allah ya ce a'a wa ita'i zakka da kuma ba da zakka ina kake kai da kake cewa ba za ka ba da zakka ba malamai ne ke muku wa yau ƙarya kake yi Allah ne ya faɗa a cikin alkur'ani cewa idan dukiyanka ya kai misali ka ɗauka ka baiwa waɗanda ba su kai ka ƙarfi ba ɗan uwana wannan zakan ba kowace naira dubu ɗaya naira ashirin da biyar ne za ka bayar saboda haka zakan naira miliyan ɗaya gaba ɗayanta naira dubu ashirin da biyar ne dan ka ɗauki naira dubu ashirin da biyar ka ba wannan talakan na unguwanku sai ka ce ka yi baƙin ciki ka yi asara har yana faɗa yana cewa wai malamai ne ke ma masu kuɗi waye waye ya gaya maka malamai suna da lokacin masu kuɗi Allah ne ya faɗa shi yasa ake gaya wa masu kuɗin su ji tsoron Allah domin tashin hankalin da ke cikin rashin ba da zakkan ya fi maka ta askai asarar duniya gaba ɗayanta domin Allah subhanahu wata'ala da ya tashi yin magana kan wa'inda suke kin ba da zakka sai ya ce fawailul lil mushrikin kalmar azaba ta tabbata ga mushrikai to dama mu kuma musulunci mun riga mun san mushrikai dama wuta za su sai hankalin musulmai ya tashi cewa to wala mushrikai sai Allah ya ce allazina la yutuna zakata su ne wa'inda suke cewa su musulmai ne amma suke kin ba da zakka wa hum bil akhirati hum kafirun kuma da faɗan wannan shi ke nan sun kafirce wa ranar lahira shi yasa Allah yake so mu shirkai saboda haka kai da kake cewa ba za ka bada zakka ba wai malamai ne ke tsorata mutane malamai ne ke ma mutane wayo su shiga tetayin ka kafin haɗuwanka da Allah subhanahu wata'ala hanya ɗaya ka tuba kafin mutuwanka sai Allah ya ce maka sannan kuma ka biya bashi Allah ya ce mana wani ta'in saka wani ta'in saka da kuma ba da zakka me yasa suke yin wannan ya khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar ina tsoron wannan ranar da za ta zo zuciya ta raurawa idanuwa su rena fata dan a idan ka za ga an kamo wannan babban malamin da kake ganin diggarin ku babu kamar shi sai ga Allah ya ce a yi ta da shi a kamo wannan babban mai kuɗin da kake ganin duk garinku babu kamar shi wurin ba da taimako wurin yin kaza wurin yin kaza Allah ya sa kai shi wuta hankali sai ya ido yayi kurukuru me ya faru Allah Allah ya sa tambaye su kai ala gafarta malam yaya kai da ilimin da aka baka shi Allah ka san yadda nayi shi Allah shi in faɗa dai shi to ai Allah in saba in na zauna in ta ilmantarwa in ta faɗakarwa har zuwa rana ta fara ce to dan wa kai shi ko ai nayi ne dan dai mutane suke yi babban malami ce to sun ce maka ce eh sun ce to wannan shine sakamakon ka a duniya ka riga ka same shi a nan lahira wuta zaka yi saboda kai ne ana azo da wannan babban mai kuɗin da kake gani yayi taimako yayi wannan yayi wannan shi to kai kuma fa ga kai da dukiyar da aka baka sai ai Allah ta sani in na fara sa hannu na dosa bayarwa na dosa bayarwa ba na tsayawa sai ya kare to dan wa kai ai Allah ka tsaya a dan wa kai Allah na yi ne dan mutanen garin su ce ba wanda ya kai ni taimako sai Allah ya ce masa to an ce maka sai ce kware an ce sakamakon ka ke yanzu sai wuta saboda haka kai ka ji tsoron Allah tun yanzu ai akwai guda daya shine wanda aka kashe shi wurin ɗaukar kalmar Allah mujahid shi ma za a kai shi wuta sai me ya faru ba tambaye shi yaya kai ya ce ai Allah ka sani da nayi ta kai tsara nayi ta haka nayi ta haka Allah kawai sai wani ya labo ta baya kawai ni ma sai ya tare shi ce to dan wa kai wannan sai ai nayi ne dan a ce babu gwarzo babu dakare babu jarumi kamana ce to an ce ce yayi an ce sakamakon ka kenan yake wuta saboda ka dan uwa na ka sani karkace zuciya a wurin ibada ya fi komai muhimmanci sai Allah subhanahu wata'ala yake wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu salata wa yutu zaka wa dhalika dinul qayyim kan wala kutuban ta cigaba da cewa Allah madaukakin sarki ya umarci ɗan kasuwa kowane iri da ya zamanto a cikin kasuwancinsa in an kirawo ibada ko an kirawo sallah ya bar wannan ya bar wannan ibada ya bar wannan kasuwancin nasa ya kai wurin ibada kamar da yayin da ka karanta a cikin alqur'ani suratul juma'a Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bai'a dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ma'anar ayar Allah subhanahu wataala yake cewa ya ku wayanda kuka imani duk sa'ilin da aka kirawo sallah na ranar juma'a to wannan an an tattace ne da ranar juma'a amma ya gama dukkanin salloli fas'au ila zikrillahi wa dhikri a cikin zuwa wurin wannan sallan a bar wannan kasuwancin zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine mafi alheri a gare ku ta a cikin kasani Allah madaukakin sarki ya hana mu a cikin addinin musulunci mu bar sallah dan kasuwanci haka kawai domin mene amma an ga ta addinin musulunci babu wanda ya isa ya azurta ta sai Allah subhanahu wataala babu wanda ya isa ya azurta ta sai wa sai Allah subhanahu wataala kai uba da kake ta kokarin ka tara dukiya ka yin aikin addini wai saboda yara da ta taso a cikin talauci wallahi wayar rashin wayo da kana da wayo da dabara yi kokari kai abin da zai zamanto maka mashiga na lada ko bayan wucewarsa Allah ya kan malam mahaifin da rahma ya sa yana kyakkyawan matsayi gobe Allah subhanahu wataala ya kai ya kai mu dare da lafiya zai kai shekara uku da wafashi Allah subhanahu wataala ya kai rahma a cikin shi yake faɗa min yake cewa a nan garin Kaduna akwai wani babban mai kuɗi da ya rasu ya bar gidaje da aka raba gidajen kowane yaransa kwara ɗaya ya gaji gidaje tun da uku amma sai da suka koma wasu su a gidan haya duk sun lalata dukiya sittin da uku ba gida ɗaya ba ba gida uku ba sittin da uku sai da wasu su ta ƙare a gidan haya sai da kai uba ka ji ka kiyaye ka sani wayan rashin wayo ne kace ba za ka ma addinin ka hidima ba za ka yi ta tara kuɗi saboda yaran ka kasu sha wahala a'a abin da ake nema wurin ka matsayin ka na uba ilmantar da yaran ka nuna musu yadda ake nema kar ka nuna ma yaran ka yadda ake kashewa ne nuna musu yadda ake nema sa'a addu'a Allah ya shirya maka shikenan sai ka ci gaba da bada tarbiyya ka gama Allah ya ce mana Allah ya ce mana Allah madaukakin sarki yake cewa wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan fadu ilaiha wa taraku qa'ima me yawa daga cikin su idan suka hango kasuwanci sai su ki zuwa sallah sai su baka kai kadai annabi na abe ka gaya musu kul ma inda Allah khayrun min al-lahwi wa min at-tijara abin da ke wurin Allah ai ya fi wannan wasan domin ita duniya gaba daya a wurin Allah wasa ne kawai ibadan da ke ci kawai shine abin kirki shi yasa a cikin alqur'ani za ga Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa ma hadhihi al-ayat wa ma hadhihi al-ayat dunya illa lahu wa la'ib ina ce ai wannan rayuwar duniya banda wasa da shiriri ta babu abin da ke ci a wani ayin ya ce wa ma hadhihi al-ayat dunya illa la'ibun wa la'u wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kama kan gaib har zuwa ƙarshen aya wallahu khairur raziqin karshen ayan Allah subhanahu wataala ya ce ai in kana neman mafi alherin mai azurtawa wanda zai azurta ka ba tare da ya maka gori ba to sai Allah amma in dai dan adam ne da zai lallabo wata rana ya kawo maka naira hamsin ko naira ɗari ko dubu ɗaya ce gaci to wata rana sai ya maka gori ce nan nan nan nan malam sadu na baka naira dubu ko ba da ba da dubu ɗaya na ka jajali ba sai ya ci maka tsiya da gori shi yasa wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mutane guda biyu ba za su taba shiga aljanna ba albakilu wal mannanu mai rowa ba zai shiga aljanna mai gori amma zan Allah yake shi ma ba zai shiga aljanna gashi yana da shi ya taimake ka ya taimake ka ko ko wannan yana da shi ya taimake ka ya zo yana maka gori ba ni na baka jari ba yanzu kawai ka zo na karɓa mutane shi ɗan can kama mutane ne irin wannan gorin dai to shi ma manzon Allah yake ba zai shiga aljanna domin mene Allah ya gaya mana cikin alkur'ani mai girma cewa la taqulu sadaqatukum bil manni wal adha shine wannan maganar da ake abinda hudu ba ta farko kenan ta kunsa hudu ba ta yi tana farawa da godiya ga Allah subhanahu wataala sai kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kuma cewa bayan haka ya kuma wala mu'min da wasu daga cikin siffofi na ɗan kasuwa na gari amma an gata addinin musulunci na farko afsiriku wal amana gaskiya da kuma rukun amana wannan ita ce siffa ta farko a mahanga ta addinin musulunci ga ɗan kasuwa na gari me yasa saboda hadisin abu sa'id wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء Wasan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ka ga dan kasuwa na gari mai gaskiya a cikin kasuwancinsa mai amana a cikin kasuwancinsa to ranar lahira za a tashe shi tare da tawagan annabawa da siddiƙai da shahidai wane ne baya son wannan ai ba wanda baya so ya gan shi a tawagan annabawa ai duk tawagan ta koma kasan wannan to ba ta da daraja ba ta kai wannan ba ta kai wannan na annabawa ba to anan ba nan Muhammad suna yake anan ne babban siddiqi ne yake sai da Abu Bakar anan ne shuhada babban shahidin nan wanda ake kiransa suna Abdullahi sai na Hamza anan shi ma yake sai kai ka ce wai baka son wayannan kana son ka je na kasa kasan saboda baka son ka zama dan kasuwa na gari Allah ya sa dai a gyara malam Muhammad sai a hadisul kursi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yake ni ne cikon na ukunsu matuƙar ba su yaudara junansu ba da mai siye da siyarwa Allah ya ce ni ne cikon na ukunsu matuƙar ba wanda ya yaudara wani dama Allah ya gaya maka ma ya kono min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala asara illa huwa ma'ahu to gashi nan kuma yanzu ana maka magana a gurin kasuwancin nan Allah subhanahu wataala ya ce ni ne na ukun su matukar da mai siye da mai siyarwan ba wanda ya yi niyyar yaudarar juna fa idza qalahu idan ɗaya daga cikin ya yaudara wani Allah sai ya ce to na ba ku ku je da dabaran ku Allah ya yafe mana sifa na biyu akan dan kasuwa na gari shine kada ya yadda ya siyar da abin da yake siyarwa da rantsuwa ta ƙarya wallahi naira ɗari na siya ka gani kuma zan dan bari ba alhalin naira 60 ya siya wallahi ai dan ma na san ka ne wallahi ai da ba din na san a wallahi dan alhaji wani ya kawo ka wallahi dan aboki na ne da ya kawo ka ba shi sa zan sayar maka naira 100 alhalin naira 60 ne asali kuma ya saro shi ne kan naira 45 haka da yawa daga cikin kasuwa haka za ga suna yi sai kuma ya rantse maka to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana dukkan dan kasuwa na gari baya yin rantsuwa a kan kasuwancinsa a naira kaza ne a kaza albarka to rage mun nawa ka rage kaza ne ko da ka siya naira 60 ka siya naira 100 in mai siya ya yadda shikenan wannan tsakaninka ne da Allah ko amma ka sani kuma jallaba wa al'umma musulunci ya hana shi musulunci ba ya hana ka biri ba bane ka ka biri ba amma daidai daidai gurgudu menene fa'idan abin da ka siye shi naira sittin ka ce sai ka ci riban naira arba'in menene fa'idan shi kenan kusan naira ashirin za a ƙara fa kawai da ƙara su wani irin shi ina akwai buƙatuwar mu ji tausayin junanmu mu ma sai Allah ya ji tausayin mu irin wannan matsalolin shi yasa har yanzu muke fama da wahalhalu a ƙasa in mu da mu ba mu gyara ba ballantana kuma na sama su gyara dole sai mu mun gyara su na saman su za su gyara sannan mu haɗa da addu'a Allah subhanahu wataala ya yaye mana wannan kunci da ake ci alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya dalili saboda hadisin da Abu Zar al-Bukhari ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutane guda uku Allah subhanahu wataala ranar lahira ba zai musu magana ba ba kuma zai kalle su ba sannan azaba mai radadi ba za a tsarkake su ba azaba mai radadi ce kuma ta tabbata a gare su Abu Dar Bukhari yake cewa ka wayannan mutanen kam sun yi asara na daya al-musbilu idarahu shine mutumin da yake jan tufafinsa a ƙasa dan yana nuna wa mutane isa dan ya nuna cewa shi ya isa mutum ne riga yadi hudu zai ishe shi sai ya dinka yadi biyar yana jan ƙasa yana share titi ya manta cewa an samar da masu shara da da wanda yake sayar da kayansa ta hanyar rantsuwar ƙarya shi ma Allah ya ce ba zan kalle shi ba ma zan masa magana ba na ƙarshe wal mannalu ata'u da mutumin da yake bayar da abu kuma ya je gori ya maka kyauta sai ya maka gori ko ya taimake ka ya maka gori manzon Allah yake Allah ya ce ba ni ba ba ma zan kalle shi Allah ya kare sifa na uku da ɗan kasuwa na gari shine nisantan dukkanin wani algushi ka san ɗan kasuwa Allah ne ya ce mana gwanaye ne wurin nau'ukan cuta idan masu sai da abin da ake aunawa ne sai su ɗan lotso abin awa kai abin fa ya kai da har masu sai da gyaɗa yanzu sai a ɗan lotso shi haka sai a tushe ka yan abin da yake kaman gari ne haka sai a ɗan barbaɗa masa ruwa ya bai fa masa ruwa ya ɗan yi kuɗo haka sai saman sai a zuba busasshe wannan abu batun zamanin manzon Allah akwai take tunanin wai kai ne aka gaya min yasa nake yin wannan a'a tun zamanin manzon Allah ne zashi to haka in a masu awo da suke ne sai su murda sai abin sai yi haka Allah ya ji mana me ya faru manzon Allah ya faɗa wannan Abu Hurairah ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya wuce wani mutum ya kasa kayan abinci wannan abin da mutumin ya kasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya burge shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya taba ya sa hannunsa a ciki sallallahu alaihi wa sallam yana sawa sai ya ji can kasan ashe akwai lema lema manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce laisa minna managasha duk wanda ya yaudare mu ya haɗince mu to ba shi ba ranar lahira za a yi can da shi hagu ina kenan wuta Allah ya ce mana duk wanda ka ji an ce manzo Allah ya ce ba shi ba mu to shi kenan wuta kenan yau ɗan kasuwan mu nawa ne suke yin albushi a kasuwancin mutane nawa ne yanzu abin fa ya lalace har zuwa ga sai da waya sai a canza ke dan ɗauko wani ɗan mai ƙyanƙyali ƙyanƙyali sai a sa maka sai a cire maka a matsayin sabo Allah mun tuba Allah ka yace mana yana daga cikin sifar ɗan kasuwa na gari shi ne nisantan al'ihtika mene ne ihtika shi ne ka kuwo kaya sai ka ɓoye ka ƙara ka ɓoye kamar yadda ‘yan kasuwa suke sai ga san kama manya-manyan shaguna a cikin kasuwa sai a mai da shi su wannan abin yanzu ana sai da shi naira goma to ba za su ciro shi ba sai ya ninka ya kai ashirin ya ƙara ninkawa ya kai talatin to lokacin za su ciro wannan abin sanar sai su fara siyar domin a jallazawa al'umma na gari Allah mun tuba Allah ta yafe mana wani ɗan kasuwa yake ga yake cewa ai ana gafarta yanda ake yi ma shi ne idan muna son kaya ya tashi ka ji fa nau'in Allah ya ce mana ba ran faɗa sunan shi in suna son kaya ya tashi to sai a je kasuwa sai a ciye wa'annan kayayyakin sai a yi magana da wasu manya manyan 'yan kasuwa masu irin wannan kasuwancin kawo naira miliyan goma kawo goma kawo goma sai a ce a cikin wayannan kayayyakin sai kayan ya zaman to ya yi sam sai kayan ya zaman to babu shi daga nan mutane za su fara nema daga nan sai su ƙara kuɗin haka za a fi cutar da al'umma a fi cutar da al'umma saboda haka kai da kake sauraron mu kaka yadda a irin wannan da kai kaka yadda zalunci ne cutar al'umma ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya dukunci wani lamari na al'umma ta ya gallaza wa al'umman tawa shi ma Allah ya gallaza mai Allah ka yafe mana yanzu gashi na har masara ta fara tashi masara ta fara tashi Allah mun tuba Allah ka yafe mana gero ko ya riga ya ƙara ku saboda mene wai ga azumi na zuwa suga kuma kar ma ka saya saboda mene wai ga azumi na zuwa mutane za su buƙaci gero za su buƙaci suga saboda haka wai an fara ƙara mu dan uwana lokacin da za a yi ibada da ya kamata kai a matsayinka ka tausaya kasar Morocco wancan shekaran ta gabata a Morocco muka muka yi azumi rage kaya ake amma banda Najeriya mu karawa muke ku yan kasuwa da kuke sauraron mu ku yi wa Allah ku ji tausayin al'umma wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya su a hannunku muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa a gyara na biyar daga cikin siffofin ɗan kasuwa na gari shine nisantan tauye miji wanda wannan tun kana yaranka babanka ya saka a makaranta ka karanta ka haddace Allah ya ce wailul lil mutaffifina kalmar azaba ta tabbata ga wayannan mutanen da suke tauye mudu su ne wayanda idan sun je za su ciyo sai su sa a cika musu da babban mudu in su za su siyar maka sai sa maka karamin mudu Allah ya fi mana Sifa na gaba shine mutum karye ya ji a cikin kasuwancinsa ya yi ta'ammuli da riba domin riba rusa jari take riba da kake gani rusa jari take fata albarkan kasuwanci take Allah ya riga ya gaya mata a cikin bakara yake cewa annabina ya kullu da riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakabbaru ash-shaytanu min al-mas in baka san wannan ayan ba da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allah ya tinewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dine wa mutumin da ke cin riba da kuma wanda ake ba riban da wanda yake rubuta riban da ma wanda ya tsaya yayi shaida akan riban manzo Allah yake dukkanin su duk daidai suke nan ba na gaba daga cikin abin da ake bukata akan dan kasuwa na gari shine tausayawa da sassautawa al'umma saboda menene manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza wa idza qada Allah ya ji kan kaman kace Allah ya gafarta wa mutumin da yake da saukin kai saukin mu'amala idan zai siyar ko idan zai siya haka nan kuma idan yana bin ka bashi ba zai zo ya tsaya maka a kofa ce yau ko dai ka bani ko kuma in kulle shagon naka Allah mun tuba Allah ka yafe mana dan wa abinda kutuban mu ciwo ta kunsa kenan abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana innahu waliyyu dhalika fatu alayhi assalamu alaikum wa rahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله وما توفيقي إلا بالله الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا القائل في كتابه العزيز وأحل الله البيع وحرم الربا والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين القائل اللهم بارك لأمتي في بطونها ما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز في السر والعلانية القائم في كتابه العزيز ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إخوة الإيمان اعلموا أن الله تعالى وفق لنا في المثال في القرآن العظيم فقال تعالى في بيوت عدل الله أن ترفع ويذكر في أبوه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وأمر التاجر بترك تجارته إذا عزل للصلاة فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسأوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ونهى عن ترك الصلاة بشغل التجارة إذ هو الذي يرزق من يشاء فقال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة wallahu khairul raziqin بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله فهاك بعض صفات التاجر المثال على نقاط التالية الصدق والأمانة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبا فإذا خانه خرجت من بينهما رواه أبو داود عدم إنفاق السلعة بالحلف الكاذبة لحديث أبي ذر الجفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر قال أبو ذر خابوا وخسروا قال المسبل إزاره والممسك والممسك سلعته بالحلف الكاذبة والمناع والمنان عطاءه البعد عن الغش لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فعاتبه صلى الله عليه وسلم فأدخل يده فيه فإذا هو طعام مبلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا البعد عن الانتكار بحديث عبد الله بن نزلة القرشي قال سمعت رسول الله صلى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر إلا خاطئ البعد عن التطفش بقوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا كانوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين عدم التعامل بالربا لقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء الكراهة في البيع والشراء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتدى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم آمنا في أوطاننا واحسن اللهم ولاة أمورنا اللهم اجعل بلدنا كدونا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اجعل بلد زنبرا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر حوائجنا فإنك بها عليم يا رب العالمين عباد الله إن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه فقال جل وعلا في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم